ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا سافيات أصبر ليا قوة رمضان hijirar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa Alihi wasallama daga Makka zuwa Madina tana da 1446 wannan ta yi daidai da ɗaya ga watan uku march kenan miladiya ta 2025 kamar yadda aka saba gabatar da tafsiri cikin watan Ramadan a wannan masallaci mai albarka ƙarƙashin jagorancin malam abdulhamid allah ya ƙara masa lafiya a bana an ɗan samu canjin murya da canjin fuska a sabida uzuri na rashin lafiya da malam yake fama da shi wanda muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya kawo ƙarshen rashin lafiyar ya kuma ba shi lafiya muna fatan insha Allahu ta'ala kila cikin tafsirin kafin mu karkare shi Allah zai ba shi lafiyar da zai iya gabatar da wannan tafsiri ya karba kamar yadda ya saba gabatar da wannan aiki na alkhairi insha Allah a da haka za a yi haƙuri da canjin murya da aka ji wannan nasan tsawon shekaru an saba da muryar malam ake ji karatunsa ake saurara da kuma ga wani uzuri ya bujiro a wannan shekara wanda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara ni zan haɗu da ku domin mu karanto wasu daga cikin ayoyin alƙur'ani mu ji fassarorin da malamai magabata suka yi musu don mu ɗauki darussan da ke ciki mai aiki da su a cikin rayuwarmu insha Allah ta'ala wannan shine zai zama majalisi na farko a cikin wannan wata mai alfarma wanda ita ce rana ta farko a cikin wannan wata mai alfarma kuma muna cikin wato suratul muminun suratul muminun na san an yi bayani da shimfiɗa game da abinda wannan sura ta ƙunsa abinda kawai zan tunatar da mutum da ba daga farkonta muka za mu ɗauka ba za mu ɗaura ne daga inda malam ya tsaya shekara da ta gabata suratul muminun babban jigonta wato shine tabbatar da wajabcin wato fuskantar da bauta ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai ma'ana duk inda muka zagaya muka zagayo wajen ƙoƙarin faɗar ma'anoni na ainihin wato ayoyin wannan sura to galibi za a ga za mu iya komawa ne kan wannan gaba ko wannan jigo wanda shi ne muhimmi ma'ana babban saƙon da wannan sura take ɗauke da shi shi ne tabbatar da wajabcin fuskantar da bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai sai dai yana daga cikin kunshin abin da za mu carar wanda surar ta kunsa wato shine surar ta kunshi ishara zuwa ga abin da alkur'ani ya kunsa na bayanai ko bayanin kaɗaitakar Allah ta'ala da siffofinsa da cancantar a bauta masa shi kadai wannan ɗaya ne daga cikin abin da sura ta kunsa kamar yadda surar kuma ta kunshi ishara zuwa ga tabbatar da tashin alkiyama tabbatar da tashin alkiyama wanda Allah madaukakin sarki zai yi hisabi a cikinsa ya saka wa kowa gwargwadon aikinsa kamar yadda wannan sura ta nuna karkasuwar mutane zuwa gida uku afwan a wannan sura ta bude da yi wa muminai albishir da samun babban rabo saboda kyakkyawan sufofin da suka sufantu da su shi yasa aka kira ta da suratul mu'minun sura tana magana akan asalin jinsin dan adam da matakan halittar dan adam cikin mahaifiyarsa a cikin cikin mahaifiyarsa sannan wannan sura tana jan hankali game da daukar izina daga halittar sammai da ruwa wanda shine jigon rayuwar komai a wannan duniya da kuma jan hankali game da halittar dabbobin ni'ima irin su raƙuma shanu tumaki da awaki da amfaninsu ga mutane sannan surar tana ishara zuwa ga ƙissar annabi nuhu amincin Allah ya tabbata gare shi da magana akan ruwan tufan wanda wannan ita ce kamar gabar da wannan tafsirin na bana zai tashi a kanta to wannan a takaice na ɗan yi mana wannan shimfiɗa ne don mu san inda muka taho a shekarar da ta gabata don mu san inda za mu ɗora da haka za mu tashi daidai kan ƙissar annabin Allah Nuhu alaihi salam da kuma ainihin abin da ya shafi halakar da mutanensa ta hanyar saukar musu da ruwan tufani wanda insha Allahu shine matashiyar karatunmu a yau wanda aya ce ta 23 cikin suratul mu'minun insha Allah za mu ji karatun waɗannan ayoyi daga alaramma insha Allah malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين
بارك الله فيك Allah madaukakin sarki cewa laqad arsalna nuhan Allah madaukakin sarki yace wa laqad arsalna nuhan ila qaumi lalle hakika tabbas mun aika da annabi nuhu alaihi salam zuwa ga mutanansa faƙala ya ƙaumi ibudullaha annabi nuhu ya ce wa mutanensa ya ku mutane na ku bauta wa Allah malakun min ilahin gairu babu kuda ba ku da wani abin bauta sai shi a falatattaƙun Allah ta'ala ya ce yanzu ba za ku yi taƙawa ba faƙalar mala'ul na kafaru min ƙaumi sai manyan mutane masu fada aji da suka kafurta daga cikin mutanensa suka ce ma hada illa basharun mithlukum wannan ba wani bane face mutum ne irin ku yuridu an yatafaddala alaikum yana so ne ya samu fifiko da falala akan ku walau sha Allahu da Allah ya ga dama la anzala mala'ikatan da ya saukar da mala'iku ma sami'ina bi haza wannan abin da yake faɗa wannan abu da ya zo da shi mu ba mu taɓa jin wannan ba fi aba inal awwalin game da iyayenmu na farko in huwa illa rajulun shi ba wani ba ne face mutum ne bihi jinnatun wanda ya samu taɓin aljanu ya samu taɓin hankali wata rabba so bihi wato ku jira ku zuba ido game da shi hattahin har zuwa nan da wani ɗan lokaci ala rabbin surni bima kadzabun sai annabi nuhu yace ya ubangiji ka taimake ni game da wannan abu da suke ƙaryata ni da shi fa auhayna ilayhi an isna'il fulka Allah ta'ala yace sai muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu an isna'il fulka muka ce ka sassaka jirgin ruwa bi a'yunina akan idanunmu wa wahayina da kuma umarninmu fa idza jaa amruna idan umarninmu yazo wa fara tannuru tanderu ya bubbugar da ruwa fasluk fiha min kullin zawjayn ithnayn to ka sanya ko ka saka wato aure biyu wato dukkan aure biyu na kowane jinsi a cikin wannan jirgi wa ahlaka hadda iyalinka illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum sai wanda kalmar halaka ta yi shigar sauri ta yi rigaye a kansa daga cikinsu wala tu khatibuni fil ladina zalamu kar ka tsoma baki kar ka sanya baki kar ka ce komai gam wato da ni kar ka ce mun komai fil ladina zalamu ga waɗanda suka kafurta innahum mugraquna haqiqa su ne waɗanda za a nutsar da su fa idhastawaita anta wa man ma'aka 'alal fulk idan da kai da waɗanda suke tare da kai kuka daidaita akan jirgin ruwa faqul alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin sai ku ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah da ya tseratar da mu daga mutane azzalimai wa qul kace rabbi anzilni munzalan mubarakan ya Allah ka saukar da ni a wani masauki mai albarka wa anta khairul munzilin kai ne mafi alherin masu saukarwa ko masu masauki inna fi zalika laayatin lalle cikin wannan abin da muka ji cikin wannan kissa ta annabi nuhu da mutanansa da yanda Allah ta'ala ya halakar da su akwai ayoyi wa in kunna la mubtalina hakika mun kasance mu ne masu jarrabawa waɗannan ayoyi da muka ji su wato dukkaninsu suna magana ne game da annabi nuhu alaihi salam da mutanensa shi yasa na bar aran ba ya karanta su har zuwa ƙarshen maganar kissar Allah ta'ala yake cewa wa laqad arsalna nuhan ila qaumi Allah ta'ala ce lalle haƙiƙa mun aika da nuhu alaihi salam zuwa ga mutanensa Allah madaukakin sarki baya yi wa mutane azaba har sai ya isar da hujja da yankan hanzari gare su wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula ba mu zamto masu azabtar da wata al'umma ba har sai mun aika musu dan aike ya ce su yi ya ce su bari to a ƙarƙashin rashin yin ko rashin barin to anan ne kuma Allah madaukakin sarki yake daukan mataki akan waɗanda aka aika din da haka annabi nuhu alaihi salam shine a cikin kunshin manzanni shine manzo na farko wanda Allah madaukakin sarki ya fara aikowa dan kiran mutane da mayar da su zuwa ga kadaita Allah madaukakin sarki da bauta an yi wasu mutane wanda cikin suratu nuh Allah madaukakin sarki ya faɗi kusan makasudi ko dalilin aiko annabi nuh akwai wasu salihan bayi ma'ana kusan kana iya cewa farkon asalin shirka da wato da wuce iyaka da dan adam ya samu kansa akai ya samu asali ne daga wato wuce iyaka wajen kaunar salihan bayi akwai wasu mutane da Allah ya ce wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wannan waddu din da yaghuth da ya'uq da nasra asalinsu mutanen kirki ne salihan bayi ne masu bauta wa Allah akan asalin hanya da tafarkin da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta ya kuma halicci ɗan adam a kai wayannan mutanen kirki bayan rasuwarsu to sai shaidan ya ƙawata wa mutanensu ko almajiransu su sassaka mutum-mutuminsu su zana hotunansu a majalisansu don a dinga tunawa da alkhairansu kada a manta da gudunmawar da suka yi da irin kirkinsu da nagartarsu wannan shine asali ba a fara bautawa wa'annan a matsayin gumaka ba an dai kafa hotunansu a wuraren zamansu da inda suke karantar da jama'a don wai a dinga kimsa wa mutane irin alheran da ke tattare da waɗannan bayan Allah don mutane su koyi da su. To, ana nan a kwana a tashi ilimi ya fara ƙaranci jahilci ya fara mamaye rayuwar mutane, domin asalin shirka za a ga jahilci ne ke haifar da ita. Da haka bayan wa'yancan sun gaba sun wuce, waɗanda suka biyo baya sun biyo baya sai shedan ya sake zuwa yayi aiki a kansu cewa wayannan mutanen da kuke ganin an sassaka gumakansu ko an sassaka su an yi mutum mutumin su su ne waɗanda iyayenku da kakanninku suka dinga bautawa in suna neman saukar ruwan sama su ake zuwa ayi tawassuli da su in mutum yana buƙatar haihuwa sunansu yake kira su yake roƙo in mutum yana fama da rashin lafiya ko larura da su yake yin kamun ƙafa da haka waɗannan su ne ababen bauta wannan ya sa mutane suka duƙufa ka'in da na'in wajen bautatawa waɗannan bayan Allah salihai na ƙwarai waddu da yagud da ya'uq da nasara sai aka ci gaba da bauta musu kaga asalin ɗan adam Allah ya halice shi ne akan fitira ta addini kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kullu mauludin yuladu ala alfitra duk wani wanda aka haife shi an haife shi ne akan fitira ta asali ta bauta wa Allah da kade ta Allah da bauta da kyamatar da shi shirka daga baya ne wani virus ke kama ɗan adam ya fara haɗa Allah da wani a cikin bauta don haka wajen ƙoƙarin wanke wa mutane wannan datti wajen ƙoƙarin mayar da mutane kan doka da oda wajen ƙoƙarin karkaɗe wa mutane wannan shirka ta bautar wani ba Allah ba shi ne makasudin aiko annabi Nuhu alaihi salam wanda annabi Nuhu alaihi salam ya yi matuƙar daɗewa a cikin mutanensa kamar yadda za mu ji insha Allah Allah ta'ala ce wa laqad arsalna nuhan lallai haƙiƙa mun aiko da Nuhu alaihi salam ila qaumihi zuwa ga mutanansa me aka aiko shi yayi musu faqal annabi Nuhu alaihi salam yace ya qaumi ya ku mutane na u'budullaha ku bautata wa Allah malakum min ilahin ghairu ni ban san wani abin bauta da kuke da shi ba in ba Allah ba kenan wad da yaguth da ya'uq da nasara da kuke bautawa ba alloli ba ne ba iyayen giji ba ne ba su cancanci bauta ba bayi ne daga cikin bayin Allah wajen ƙoƙarin a kankare wannan dafin da shaidan ya dasa musu wajen ƙoƙarin wanke wannan illar wadda sakamakon sassaƙa mutum mutumi da hotunan wa'annan bayan Allah suka kamu da abin da suka kamu da shi to shi ne fa annabi Nuhu ya yi ta fama wajen ƙoƙarin mayar da mutane zuwa ga asalinsu domin sun sauka daga kan turbar da Allah ya halicce su a kanta shi yasa sai Allah ta'ala ce malakum Allah ta'ala ke ba mu labari yake mana bayanin irin yadda annabi Nuhu alaihi salam ya yi ta fama da mutanen sai ce ya qaumi ibudullah ya ku mutane na ku bautawa Allah da haka kenan Allah ta'ala ya aiko annabi Nuhu kuma ya zo domin ya kiraye su zuwa ga tauhidi ga kuma tauhidin da ya dinga kiransu shine ubudullaha wahda ku bauta wa Allah shi kadai laysa lakum ilahun yu'badu bihaqqin ghairu ba ku da wani ubangiji da ya cancanci a bautata masa sai shi kenan wannan abun bautar da kuke bautawa ba su cancanci a bautata musu ba afala takshawna azaba shine afala tattaqun yanzu ba za ku ji tsoron azabar Allah ba yanzu ku haɗu da Allah maɗaukakin sarki shi ya halicce ku shi ya samar da ku daga babu shi ke ɗaukan ɗawainiyar rayuwarku shi ya samar muku abubuwan more rayuwa amma in kuka tashi sai ku dinga bauta wani ba shi ba yanzu bautar wani ba Allah ba ba ku tsoron haɗuwa da Allah da wannan babban laifi shine afala tattaqun wannan yana daga cikin abin da annabi Nuhu ya gaya mutanansa ya kuma dade yana kiran mutane zuwa ga wannan domin Allah madaukakin sarki ya ce annabi Nuhu ya zauna a cikin mutanansa tsawon shekara nawa shekara 50 walabitha fihim alf sanatin illa 50 aman fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun wannan wajen kokarin dan kasan wato dauke dan adam da canja shi daga wani tsari abu ne wanda yake mai wahala shi yasa tarbiya take da wahala domin canza mutum daga wani abu zuwa wani abu yana ɗaukar lokaci mai tsawo annabi nuhu akan ya mayar da mutane zuwa ga bautawa Allah shi kadai akan ya kankare musu dafin shirka daga cikin kwakwalansu ya wanke musu zukatansu daga bautar wani ba Allah ba annabi nuhu sai da ya shekara 1050 shekara 950 yana yana kira zuwa ga mutane ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم إن أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله آخر إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون har zuwa inda Allah ta'ala yake cewa thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara haka annabi nuhu ba dare ba rana yayi a asirce yayi a bayyane dan yayi kokarin dawo da mutane kan doka da oda zuwa ga bautar Allah madaukakin sarki shi kadai amma ya dauki shekara 950 Allah madaukakin sarki cewa ma amana ma'ahu illa qalil a cikin suratu hud Allah ta'ala ce amma mutane yan kadan ne suka iya gamsuwa suka iya yarda da cewa eh hanyar da suke tafiya kai ba ta daidai bace bautar wani ba Allah ba ba daidai bane kuma wannan ba zai haifar da dami ido ba suka dawo zuwa ga da'awar Annabi Nuhu alaihi salam Allah da kansa ya tausaya wa Annabi Nuhu yace duk wannan wa'azin da yayi tayi yayi da safe yayi da rana yayi da daddare yayi a asirce yayi a bayyane yayi a daidaiku yayi a cikin jama'a amma Allah ta'ala ya ce waɗanda suka yi imani da annabi Nuhu mutane ne ‘yan kaɗan. Faƙalil mala'ul lazi na kafaru min ƙaumi. Farkon waɗanda suka fara ƙaryata annabi Nuhu alaihi salam su ne masu faɗa aji. Shi yasa galibi za ga idan aka samu manyan mutane masu faɗa aji suka karɓi wata da'awa, to takan samu gata kuma takan samu karɓuwa ga sauran jama'a. amma in aka ce manyan gari ba su yadda da da'awa ba manyan gari ga wata tafiya ba sa goyon bayanta to wannan tafiyar tana samun barazana tana samun kalubale mai yawa da aka faqalil mala'ul ladina kafaru min qaumi wato manyan mutane waɗanda suka kafirta daga mutanen annabi nuhu sai suka ce ma hadha illa basharun mithlukum ay fakadzabahu ashrafu qaumi وقالوا لعامتهم إنه إنسان مثلكم لا يتميز عنكم بشيء بيد مربا دكو بيد بمبنشي دكو baku kalle shi ba mutum ne irinku mai magana da yare irin naku mai jinsin fata ko launin fata irin taku kila ma kun san asalin iyayensa kun san tasowarsa mutum ne irinku shine ma'ana daga cikin irin hanyoyin da ake yi wajen wawantar da hankalin mutane suna ganin annabi Nuhu bai cancanci a cewa ya zo da wani saƙo na daban saɓanin abin da mutanensa suke kai ba da aka faƙalil mala'ul lazi na kafaru min ƙaune ma haza illa basharun mithlukum suka ce wannan ba wani bane faface mutum ne irin yuridu an ya tafaddala alaikum wala yuridu bi qawlihi illa ri'asatan wa fadlan alaikum ba komai yake nufi ba da wannan da'awar wannan maganganun da kuka ji annabi nuhu alaihi salam nuhu yana yi ba wani abu bane face kawai yana son ya samu shugabancin ku ne so yake ku zama a karkashin sa so yake zama ya samu fifiko akan ku shugabanci yake so jagoranci yake so shi yasa yazo da wani abu sabanin abin da kuka sani dan ya jagorance ku kaga sai ake wawantar da tunanin mutane ake wawantar da tunanin talakawa don kasu fahimci gaskiyar da annabi Nuhu ya zo da ita na farko an jingina masa cewa ai ba wani bane ai in Allah yana so a mala'iku zai aiko da aka tunda bai aiko mala'ika ba shi ya dace ya zai zo bayan kun san shi yana magana da yare irin naku yana da launin fata irin taku ya ce wa aiko shi kawai ba wani nan shugabanci da jagoranci yake so akan ku walau sha Allahu an yursila ilaina rasulan la arsalahu min al mala'ika da Allah ya so ya aiko mana wani ɗan aike to da zai aiko mana ɗan aike ne daga mala'iku da Allah ta'ala ya tashi aikowa wannan kuma wato shubuha ce da da yawa an hana mutane karɓar saƙonnin manzanni da irinta wannan da yawa an dinga bujiro da ita lokaci bayan lokaci annabawa da yawa an hana mutanensu su goyi bayansu su karɓi da'awarsu da irin wannan tunani da irin wannan tunani cewa in Allah yana so ai akwai mala'iku ya aiko mala'iku fa ya aiko mala'iku amma ya mutum ya tashi a cikin mu kuma ya rikide ya ce wai manzo ne wannan ka koma cikin alkur'ani wurare daban-daban Allah madaukakin sarki ya kawo irin wannan har Allah madaukakin sarki ke cewa walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun yace inda mun sanya dan aiken ya zama mala'ika to mu a ka'idar mu in ma mala'ika za mu aiko to sai ya rikide ya zama kamar mutum dan ana turo mutum ne da yanayin mutane irin su shi yasa ba a aiko annabi da wani yare daban da ba na mutanensa ba shi sa Allah ta'ala ce inda za mu aiko da za mu sanya ɗan aikenmu ya zama mala'ika na ji allahu rajulan to zai rikide ne zai zo wa mutane ne a sigan mutum tun da mutane aka aiko shi cikinsu wala labas na alayhi ma yalbisun da kuma mun sake rikirkita musu abin da suka rikirkice a kansa tun da dai su so suke sai sun ga mala'ika ƙuru-ƙuru da ido to kuma Allah maɗaukakin sarki bai ƙaddara sanya mana idanu masu ƙarfin da za su iya ganin mala'ika ba a wannan rayuwar ta duniya annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shi kansa an ce bai so biyu bai taɓa ganin mala'ika da siffan mala'ika, amma galibi mala'ika jibril ne kan zo masa ne da siffan mutane. Kamar yadda hadithai da masu yawa sun tabbatar da haka. Allah maɗaukakin sarki ke cewa walau sha Allahu la'anzala mala'ika ma sami'ina bi hadha fi aba'ina al-awwalin. Da haka daga cikin shubuhar da suka gaya wa mutanensu daga cikin abin da suka kaɗe tunanin mutanensu daga da'awar annabi Nuhu alaihi salam suka ce ma sami ina bi mithli haza irin wannan maganar da annabi Nuhu yake faɗa ta cewa a bauta wa Allah shi kaɗai mu daina bautar wud da yagub da ya'ub da nasara mu daina bautata musu mu koma mu bauta wa Allah wannan da'awar ta ba mu taɓa jin irin ta ba fiman sabaqana cikin waɗanda suka gabace mu min aba'in wa ajdadin daga iyayenmu da kakanninmu mu ba mu taba jin wani daga cikin iyayenmu ko kakanninmu ya faɗa mana haka ba wa ma nuhun illa rajulun bihi massun min aljinun nuhu din nan fa muna ganin ba wani mutum bane face ya dan samu matsalar kwakwalwa abinda suka ce kenan ma'ana ma sai suke tuhumar annabi nuhu da hauka wal iyazu billah in huwa nuhun nan muna ganin fa ba wani bane face rajulun mutum ne da bihi jinnatun ya samu tabin kwakwalwa ya samu tabin aljinu amma fatarabbasu ay fantaziru ku zuba masa ido hatta hin hatta hin ai hatta yufika har mai yiwa ya warke daga wannan larurar da ya samu za ga ya dawo irin mu ya dawo da tunani irin namu yana maganganu irin namu yana bauta irin tamu amma yanzu gaskiyar magana mun fahimci Nuhu alaihi salam ba akan daidai yake ba kwakwalwarsa saitin kwakwalwarsa ya samu damuwa kaga sai suka sake kore tunanin mutanensu daga karɓar saƙon annabi Nuhu alaihi salam cewa annabi Nuhu nan ma fa ana ganin ya samu ya samu larurar kwakwalwa da aka wato sai suka ce fatarabbasu bihi hatta hin ma'ana fatarabbasu bihi hatta hin ku zuba masa ido zuwa nan da dan wani lokaci da ya warke shi da kansa za ga ya daina wannan da'awa ko kuma fatarabbasu bihi hatta hin ku zuba masa ido zuwa lokacin da zai mutu kowa ya huta ai lokaci ne in yayi tayi ya ga ba a yadda ba yana tayi yana tayi da yayi kwana kwan a tashi kwan a tashi zai mutu aw ya mutu fatastari'una fatastari'u min ko kuma lokaci yayi ya mutu kowa ya huta daga ainihin wato sharrinsa qala rabbin surni bima kadzabun annabi nuhu ya kai makura kamar yadda na dan kawo mana wasu wurare daban-daban cikin qur'ani da aka nuna annabi nuhu wannan kira da yake tayi ya dade yana yin sa Allah maɗaukakin sarki da kansa ya ambaci daɗewar da annabi Nuhu yayi yana yi wa mutanensa wa'azi kuma wa'azin ba wani bane face su dawo su bauta wa Allah shi kaɗai su daina haɗa shi da da wani a cikin bauta to an kai jallin da sun ƙaryata annabi Nuhu sun jingina masa hauka sun ce ba wani bane kawai face san ɗaukaka ne san suna ne san shugabanci ne kaga abubuwa guda uku sun ƙaryata annabi Nuhu sun jingina masa ƙarya sun ce ƙarya yake wa Allah ba Allah ne ya yi koshi na biyu sun jingina masa taɓin ƙwaƙwalwa sun ce maganganun da yake ma ba na masu hankali ba na uku kuma sun jingina masa cewa annabi nuhu ba wani nan ɗaukaka yake so shugabanci kawai yake sa yake so shi yasa ya zo da wani abu ƙa'idar khalif to arab saɓa wa mutane sai a san ka to yanzu annabi nuhu so yake a san shi shi yasa ya zo wa mutane da saɓanin abin da mutane suke kai iyaye da kakanni in akan daidai annabi nuhu yake me yasa iyayenmu da kakanninmu bamu tarar da su akan haka ba kasantuwar iyaye da kakanni ba akan abin da annabi nuhu yazo da shi bane to ya nuna annabi nuhu ba akan daidai yake ba iyayenmu da kakanni ne akan daidai to annabi nuhu an kai matakin da yace rabbin surni bima kadzabun nuhu yace ya ubangiji unsurni ka taimake ni ala qaumi akan mutane na bi sababi takdhibihim iyaye sakamakon ta dalilin ƙaryatawa da suka yi mun sun ce maƙaryaci ne ne sun jingina mun ƙarya fi ma ballagtuhum min risalati cikin abin da na isar musu na saƙonninka da manzancinka sun ƙaryata ni ya Allah nayi duk yanda zan yi su fuskance ni nayi usulubi iri daban-daban salo na jan hankali na wanda za zuciyarsu za ta buɗe saƙon da aka aiko ne da shi ya Allah ya shiga cikin zukatansu abin ya ci tira ya Allah ina neman ɗauki daga gare ka ya Allah ina neman taimakonka shi ne wa ƙala nuhun rabbi la ta zar alal ardu min alkafiri da dayyara innaka in ta zarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara qala ruhu rabbi innahum asawni واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا النبي نوح عليه السلام ce mutanen nan ya Allah kaga sun saba duk abin da na gaya mun sun ki suna biye wa waɗanda dukiyarsu da ƴaƴansu ba abin da za su amfana musu a ranar tashin alkiyama sai asara suna biye wa maganganun manyan mutane na gari shugabanni masu faɗa aji suna biye wazancansu ya Allah la tazar alal ard min al da dayyara ya Allah karka bar wani kafiri ya ci gaba da shekan numfashi a doron kasa ya Allah ka halakar da su innaka in tazarhum yudillu ibadak in ka kyala wa'annan mutane za su ci gaba da batar da bayinka wala yalidu illa fajiran kafara ba wanda za su haifa duk wanda za su haifa ya riga ya kamu da wannan dafin ya kamu da wannan guba din haka duk wanda suka haifa zai zama fajiri kuma kafiri da aka ya ubangiji ka kawo mun dauki ka taimake ni fa wahaina ilai Allah ya ji roƙon annabi Nuhu alaihi salam Allah ya ce fa wahaina ilaihi sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Nuhu alaihi salam muka ce wa annabi Nuhu anisna'il fulk ka sassaka jirgin ruwa ay anisna anisna safinatan azima ka yi wani irin katafaren jirgin ruwa a nisna'il fulk har ma Allah ta'ala ya gaya mana cikin suratulu kullama mar'a abinnan maru alaihi ne ko sakhiru min Allah madaukakin sarki yake cewa wasna'il fulka wa kullama marra alaihi sakhiru min kullama sakhiru min qaumi sakhiru min ma'ana har Allah maɗaukakin sarki ya ba da labarin cewa annabi Nuhu alaihi salam duk sanda mutanensa ma suka zo suka ga yana ta faman kokarin yin wannan jirgin ruwan suna masa izgili sun ɗauke shi wani wani shaka tafi suna masa izgili suna jefa masa maganganu suna ganin kamar ɓata lokacinsa yake nan ko umarnin Allah yake bi yana kokarin yin jirgin ruwa shine Allah maɗaukakin sarki yake cewa ka yi jirgin ruwa mai girma bi a ayunina wato muna kallo shi ne bi a ayunina muna sa ido muna kallon abin da kake yi da taimakonmu wa wahayina da umarninmu za mu taimake ka kuma da umarninmu ka yi jirgin ruwa ai bi amrina lak wa ma'unatina da umarninmu da taimakonmu gare ka wa an tafi hibzina wa kala'atina kana ƙarƙashin kulawanmu da kuma sa idanmu wa fi hadha ithbatu sifatil ayni lillahi subhanahu bima yaliqu bihi ta'ala duna tashbihin wala takyifin anan ne malai yake cewa kaga anan an fadi an wato tabbatar da sifar al'ainu ido ga Allah madaukakin sarki irin wanda ya dace da Allah madaukakin sarki domin ya ce wasna'il fulka fa'auhaina ilaihi an isna'il fulka bi a'yunina wannan kaga sifatul ayin ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wannan ababun sifat babun sifofin Allah madaukakin sarki da sunayensa wannan babi ne mai zaman kansa wanda wasu da dama sun fadu sun kife akan al-asma'u was sifat akwai waɗanda suke korewa akwai wato mu'attila akwai mushabbiha waɗanda suke kamanta sufofin Allah da sufofin abin halitta akwai kuma masu korewa Allah sufofinsa akwai kuma ahlus sunna wal jama'a waɗanda suke tabbatarwa Allah sufofinsa yanda ya tabbatarwa kansa su ba tare da takayifi kamantawa ko kakantawa ko kuma ainihin wato misaltawa ba da aka anan kaga Allah madaukakin sarki ya ce bi a ayunina yana nufin wato a da kulawan mu muna kallo da umarnin mu kai jirgin ruwa fa idza jaa amruna bi azabi qaumik bil garak bis sa'an da umarnin mu na halakar da mutanenka ta hanyar nitsar da su a cikin ruwa yazo wa bada'a tufan wannan ruwa na tufana yazo ruwan tufan wani irin ruwa ne waƙila ya arzubula ima'aki wa ya sama wa aqli'i wa gidal ma wa qudi al-amru wastawad ala al-judi wa qila bu'dan lil qawmi adh-dhalimin wani irin ruwa ne wanda ba a taba yin ruwa irin sa ba a duniya ruwa ne ba na rahama ba ruwa ne na azaba da haka aka fara wannan ruwan kamar wasa suna ganin kamar abin ba wani wato wanda zai tafi da rayuwarsu bane da haka aka fara ruwan tufani wa fara alma'u min tannurin nar har aka wayi gari mace tana ta dora tanderu ko ainihin wato abin nan tanda ta waina kawai sai ga ruwa yana ta bulbulowa har yana yowa ya fara hudo wannan wato tandar waina ko kuma tanderu wajen gasa burodi ko gurasa sai a ga ruwa kawai ya fara shigowa cikinsa ma'ana ruwan ya fara yawa yana bulbulowa ainihin wato ta cikin tanderu Allah maɗaukakin sarki ce da zara kaga ruwa ya fara bulbulowa daga tanderu to fa adkhil fi safinati min kulli al-ahya dhakaran wa untha liyabqa an-nasl sai Allah maɗaukakin sarki ce fasluk fiha min kullin zawjayn ithnayn to ka sanya ka shigar da dukkan jinsi guda biyu ko dukkan aure biyu na kowane jinsi daga kowane jinsi cikin abubuwa na masu rai to ka ɗauki jinsi ka ɗauki aure guda biyu ka sa don irin wannan jinsin ya ci gaba da ɗorewa a ban ƙasa domin wani ruwa ne wanda aka yi duk wanda baya cikin jirgin ruwan nan to ya halaka an halakar da duk wanda bai shiga cikin jirgin ruwan nan ba to babu wanda ya kai labari da haka sai Allah maɗaukakin sarki cewa annabi Nuhu ka yi salaktin ka zaɓa ka sanya kowane sufeshi ma'ana kowane jinsi na kowace halitta zaɓi aure mata da miji ka sa a cikin jirgin don in Allah ya tseratar da kai da duk wanda ke cikin jirgin ruwan daga baya wannan jinsin kowane da aka sa aure za su ci gaba da hayayyafar irin wannan jinsin shi ne fasuluk fiha min kullin zaujaini ithnayn wa ahlak Allah madaukakin sarki cewa Nuhu alaihi salam ce hadda iyalinka iyalanka su ma ka shigar da su cikin wannan jirgin ruwan illa man sabaqa alaihi alqawl minhum sai fa wanda sabaqa alaihi alqawl kalmar halaka ta riga ta rigaya akansa daga cikin su ma'ana sai wanda Allah ya riga ya gabatar da shi ba zai shiryu ba halakacce ne kamar matarsa Allah madaukakin sarki ya halakar da matarsa kamar ɗansa Allah maɗaukakin sarki ya halakar da ɗan annabi Nuhu alaihi salam wannan duk Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana a cikin a cikin wurare daban-daban cikin alkur'ani da haka anan sai Allah maɗaukakin sarki ke cewa ka shigar da dukkan aure ma'ana dukkan aure na kowane jinsi ka shigar da su cikin jirgin ruwa wa ahlaka iyalanka su ma shigar da su cikin jirgin ruwa illa man sabaka alaihi alqawlu minhum banda wanda kalmar halaka ta riga ta tabbata ta gabata akan su daga cikin su wannan ka kyale su wa adkhil ahlaka illa man istahaqqa al'azab sai wanda ya cancanci azaba li kufrihi saboda kafircin sa ka zaujatika kaman mataka wabnika da danka wala tukhatibni fil ladina zalamu ay wala tasalni najata qaumika adh-dhalimin karka roƙe ni tseratar da mutanenka azzalimai bayan an fara saukar da wannan ruwa na dufan to kar kuma kaga wasu mutane tausayin su kuma ya kama ka ka roƙe ni cewa kar in halakar da su shine ma'ana wala tukhatibni karka sa mun baki karka yi mun magana karka ce ta tafasa sauke in na tashi halakar da waɗanda suka yi kafirci karka sa bakinka shi yasa annabi nuhu lokacin da ya ga ɗansa zai halaka yayi magana lokacin da yake cewa wato ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma'al kafirin qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma' qala la 'asima al-yawma min amri llahi illa man rahim وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وقال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من ال- من ال- من ال- من الجاهلين haka annabi nuhu yaga ɗansa igiyar ruwan tufana ta fusge shi zai halaka sai yake cewa ya Allah ga ɗana yana cikin iyalai na kace in shigar da kowa cikin jirgin ruwan nan ga ɗana can duk da cewa annabi nuhu yayi masa tayin shiga cikin jirgin ruwan yace a sa'awi ila jabalin yasimuni min alma yake shiga yace ni zan tare zan tare zuwa kan dutse zai wannan tsawon dutsen zai kare ni daga halaka da aka lokacin da yaga igiyar ruwa ta ja ɗansa sai ke ya Allah innabni min ahli wa inna wa'adaka alhaq alƙawarinka gaskiya ne wa anta akamul hakimin Allah madaukakin sarki yace innahu laysa min ahlik ai tunda ya kafurcewa abinda ka zo da shi ya ƙi yadda da kai da abin da ka zo da shi na saƙon Allah to ai baya cikin iyalanka ya fita daga cikin iyalanka yanzu baya cikin iyalanka da aka cikin waɗanda ruwan tufa da ya cinye har da matar annabi Nuhu har da matar har da ɗan annabi Nuhu alaihi salam wannan yana sake nuna mana mu kiyaye Allah madaukakin sarki alaƙar Allah da bayansa su bauta masa ba irin mutanen da kusancinsu da annabawa bai halakar da su ba da suka karyata annabawan Allah ya ba mu misalai da yawa cikin alkur'ani kusancinka da wani mutumin kirki kasantuwar kana tare da mutanen kirki ko babanka mutumin kirki ne ko mahaifiyarki mutuniyar kirki ko mijinka mutumin kirki ne ko ainihin wato kana tare da mutanen kirki matukar baka yi kirki ba wannan ba zai amfane ka ba man baqa bihi amaluhu lam yusri bihi nasab ga annabi nuhu kusanci kamar mata Allah ta'ala ya gaya mana daraballahu mathalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allah shay'a wa qila dukhulan nar ma'a dakhilin kasantuwar matarsa ce bai amfane ta ba ga ɗansa kasantuwarsa ɗansa bai amfane shi ba Allah madaukakin sarki ce innahum mughraquna lalle su ababan nitsarwa ne da aka duk suna daga cikin waɗanda aka nutsar da su a cikin ruwan tufa ne Allah madaukakin sarki yake cewa fa innahum muqraquna la mahala fa idha stawaita anta wa man ma'aka 'ala al-fulk fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min al-qaumi adh-dhalimin ay fa idha 'alawta as-safinata mustaqirran 'alayha anta wa man ma'aka aminina min al-gharq fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min al-qaumi al-kafirin ma'ana idan da kai da mutanen da suka yi imani da kai waɗanda suke tare da kai a cikin jirgin ruwan in kun samu daidaita a cikin jirgin ruwan mustaqirran alaiha kun samu ɗarewa kan jirgin kun kuma sa kowa ya samu gurin zaman sa ya tsaya ya zauna to karka manta bayan kun samu aminci daga dilmiya daga nitsewa a cikin jirgin daga cikin ruwa fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin ku yi godiya ga Allah ku ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah da ya tseratar da mu daga mutanen da suke kafirai wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin ay wa qur rabbi yassir li an-nuzul al-mubaraka al-amina wa anta khairul munzilin wa fi hadha ta'limun min Allah azza wa jalla li ibadihi idha nazalu an yaqulu hadha ma'ana Allah ta'ala ya ce wa kulka ce rabbi ya ubangiji anzilni ka sauƙaƙe min wani masauki da zan sauka yanzu kam gashi ka kubutar da mu ka tseratar da mu mun baro mutanen da suke azzalimai kafirai to ya Allah ka ba mu wani masauki mafi albarka ka ba mu wani masauki amintaccen masauki wa anta khairul munzilin domin ya Allah kai ne mafi alherin mai ba da masauki sai malai yake cewa a cikin wannan akwai karantarwa daga Allah maɗaukakin sarki ga bayansa idan nazalo bisan da suka sauka a wani masauki an ya ƙulu wato haza su faɗi wannan wa ƙurrabbi an zilni munzalan mubarakan wa an ta khairul munzili sai Allah maɗaukakin sarki ya ce inna fi zalika la'ayatin wa in kunna la mubtalin inna fi in ja'il mu'minin wa ihlakil kafirin lallai a cikin kubutar da mu'minai da kuma halakar da kafirai ladalalatin wadihatin wannan akwai dalilai da hujjoji bayyanannu ala sidiki rusulillah akan gaskiyar manzannin Allah fi ma ja'o bihi min Allah game da abin da suka zo da shi lalle daga wajen Allah lalle halakar da mutanen annabi Nuhu da aka yi ya tabbatar da gaskiyar manzancin annabi Nuhu alaihi salam ya tabbatar da cewa ashe annabi Nuhu ba shi ya aiko kansa ba kamar yadda suke faɗa ba ɗaukaka da shugabanci yake so a kansu ba kamar yadda suka faɗa ashe su ne masu matsalar ƙwaƙwalwa ba annabi Nuhu alaihi salam ba domin gashi Allah ya ƙarfafe annabi Nuhu da ya nemi taimakonsa ya taimake shi sannan su kuma Allah ta'ala ya halakar da su a cikin halakar da muminai a halakar da kafirai da kuma tseratar da muminai akwai dalilai bayyanannu da ke nuna gaskiyar manzannin Allah alaihimus salatu wassalam Allah ya ce wa in kunna la mubtalina haƙiƙa mun kasance mu ne masu jarrabawa jarrabawa ce Allah ya aiko manzanni yaga za ku yarda da su ko ba za ku yarda da su ba za ku gaskata su ko ba za ko za ku ƙaryata su wannan jarrabawa ce shi yasa aka jarabci mutane daban-daban wajen aiko musu da annabawa mutanen annabi nuhu aka jarabce su da turo musu annabi nuhu a cikin su yake mutum ne mai magana da yaran su mai launin fata irin tasu dan aga za su karba ko za su karyata da haka Allah ta'ala ce wa in kunna la mubtalina ay wa in kunna la muhtabirina al umama bi irsalir rusul lalle mu in ji Allah maɗaukakin sarki mu muke jarrabar muke jarrabtar al'ummomi ta hanyar aiko musu manzanni ƙabala uƙubaci bihim kafin uƙuba ta afko musu Allah baya afko da mutane uƙuba har sai ya aiko da manzanni ya sauka musu da littattafai don ya sanar da su cewa ga abin da yake so ga abin da baya so wannan takaice shine wannan episode na annabi Nuhu alaihi salatu wassalam da mutanensa cikin wayannan takaitattun ayoyi malam bai buda mana bayani ba dan yayi ta maimaitawa kun san cin da daga sama ake tahowa sai dai wani lokaci akan dan jeho wani bangaren na kissar annabi Nuhu da mutanensa a wasu wuraren amma akwai suratu Nuhu alaihi salam an je can nasu za ga akwai cikakken bayani game da annabi Nuhu da kissar mutanensa insha Allah da haka muna da lokaci lokaci yayi to an ce lokaci yayi to mun zo daidai kan gabar da insha Allah za mu shiga kissar ko dai annabi Salih kamar yadda wasu malaman suke faɗa ko kuma kissar annabi Hud alaihi wassalatu wassalam insha Allah sai mu tsaya nan abinda muka karanta ya zama daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu a cikin ladan ya ba mu ikon yin aiki da shi abinda kuma muka yi na kuskure da tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah